الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara doninmu a markar ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba goma ga wata na jumadar akira ko jumadar saniya ko sani duk ba matsala bace hijira shekara 446 wanda ya dace da 11 ga watan 12 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da biyu cikin littafin riyadu salihin za mu tashi harkon babi babun finahai an libida'i wa mulsatul umur baban bayanin hana bid'o'i da dindin sababbin al'amura kayan nan akwai tambayoyi suna da alaƙa da darasin da ya gabata wani ya yi magana akan bayani da aka yi na sahabbai sun zo sun yi nadama sun yi jajen cewa wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah in kuka bayyana abin da ke zukatanku ko kuka ɓoye za a muku hisabi a kan shi wani yasa sahabbai tsoro ya kama su ganin za a maka hisabi da abin da zuciyar kamata saka kenan sun zo sun yi jaje ya rasulallah yau an ɗora mana kayan yau dai an ɗora mana ayyuka da dama wanda muke iya yi na sallah su jihadi su azumi su sadaka amma yau faqad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha yau an sabakan maka da wannan aya wannan aya ba za mu iya jimrewa ba dokan abin da ke cikin ta na kare kanmu da waswasi ko maganar zuciya a ce za ma hisabi kanta jin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya bashi tsoro na wani magana da sahabbai sai ke cewa a turiduna an taƙulu kama ƙala allu kitabai kuma za ku wade ne za ku gaya mini irin yadda alu masu littayin a taura da inji suka gaya ma annaba wasu min kabarin kayanku wannan abin annabi kwarai annabi bai mai daɗi ba ya ce su sun ce sami ina wa a sai na ku ce sami ina wa a ta'ana gufara na karɓar na wani kalmasi to wannan kalma ce suka maimaitawa har ta zamanto bakin su iya yawar da wannan kalma bayan shi na sako da sauran amanar rasul na maganar doke musu na abinda ba sa iyawa abinda ya karin su to wannan ayyuka tambaya kenan wannan wasu na ɗaukar cewa kenan yanzu maganar karatu za ta mutu tana sallah ko azkar kurin bakin su bai lafazi amma za ka samu wai suna azkar ne amma bakin su bai motsi ko karatun sallah ga mutum iya sallah bakin shi bai motsawa me ya alaka wannan magana a nan magana da farko magana dai abinda ita wannan aya ko nan isa ta sabai ta kasance da muslim ya roto kurin mas'ala ce ba a kama mu da wasuwasi shine magana amma maganar azkar ko karatun qur'ani a ba a dokan zikiri ko karatun qur'ani da zuciya sai halishe ya motsa shine azkar halishe yayi motsi da lebe marakata bi shafatawa barakata bi shafatawa dole kenan sai ya ya pronounce ya lafazi dan ka zo kana qur'ani aka kana kana tafakkur dai ba qur'ani ba wanda sai qur'ani a gaba ko na zakara iyayi da ka ko a zuciye shi a zai samu ladan tunani dai akan girman Allah amma bai samun lada da ake rubutawa wanda ya karanta wannan aya ko nan zikiri dole zikiri iya bukatar lafazi wannan shine kaida karatun zuci ba kira ba ce wanda ana sallah gimmu da bakin shi kuran kayi sujada to bi sallah ba bi ba karatu kun ba kiran shi zikiri amma ya me sun ya me abin yake sun ana sun tafakkur kenan kurin da ya kai tunani kurin amma ba ba karatu kai ba sai kan mas'alar dai wanda ke ka maganar da nayi ta maganar dukawa akan gwiwa eh na yi magana cewa eh lalle malamai da dama balle farkon farko abin da'awa suna magana dukkan dukawa akan guyu sujada ce ce a'a ba dukkan dukawa bace kan guyuwa take zama sujada ko ko bauta wannan ruwaya dalili ne bayan da ruwawi daban banda wannan na Umar bin Khattab nan sahabbai ne da dama kuma ruwa ta muslim yace sun zo sun mabaraku ala rukab suka guruhana akan gwiwoyinsu a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambancin sujada ko sunkuyawa da rage tsawo ina tsaye rage tsawo akan gwiwata in tsaya akan gwiwa wannan ba kiran shi wancan na sujada na sunkuyawa ko kaza gwiwa kuma ka sunkuya haka wannan daban ne amma nan tsayawa kan gwiwa malamai na cewa balle abin da ake gudu da ma maganar sunkuyawa zama akan gwiwa bai cikin nau'in sujada wannan wurare da sahabbai sun yi wannan sahabbai na dama akwai nan mun kada ya mun annabi kwari ya mun ganu annabi a gaban Umar annabi annabi nan Umar ya fadi baraka Allah kuma tayi Umar ya hada kan suje da shi haka kai kan goyoyin shi haka akwai wani sahabi annabi bada wannan labari habin ya zo baraka Allah kuma tayi Arabi ne ma wannan ruwa bidiyo sun inganta sahabbai suka guruha na akan guyuwa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba duku duku ba ta sunkuya ku sunkuye kai kullun dai rage tsawo ka duku sa akan guyuwa ka tsaya gaban a gaban shi yana zamanin ta balle iya ba iya tsaye ba wannan shi ne ya tabbata wannan ba na ba da shuba kan shi na siya tabbata da haka nan ko rawayi ingantattu wannan shi ne kwarar sai a wanne ne na gani amin ce kwan da mutum ji bai tambaya a kaman canaki a takaice da yanzu sai kenan karatun na babun fin nahyi an bid'i wa musatil umur baban hana bid'o'i da sababbin al'amurra duka a bar su sai fara da ƙalar lahu ta'ala fama da ba da alhaƙi illar dolar wa ƙalar ta'ala ma farrata na filikitami min shai wa ƙalar ta'ala fa'inta na za'atun fi shayin wa rudu ilar na wa rasu ba ƙarshe wayannan ayoyi da wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili inda ayoyi ne ke kawa su kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum yace wal ayat fil bab kaseeratun ma'luma yace ayoyi irin wani masu wannan magana suna da yawa kuma an san su nan ayar farko tana tabbatar ma bayan gaskiya ya bata in wa me magana cewa gaskiya kai kai imani da Muhammadu Rasulullah shahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah shine dan sako da Allah ya aiko duniya ya sadda sako na Allah duk abin da kenan yazo bayan nashi zai zama gaskiya shi malami yake cewa jawabi dan guntu ga dan bid'a zai iya rusa bid'a shi ta mun ma tambaya kan kaza ta shin wannan akwai wani abu kamar tambaya dan bid'a akwai wani abu na ibada wanda za a kusanci Allah da shi a samu lada a wajen Allah wanda manzan Allah ya rage ko bai sani ba ya rage ko bai sani ba shi jawabi biyu ne na harko da anan ya ce i ya kahurta ya ce annabi ya rage ko bai sani ba ya kahurta na biyu cewa wannan abin da kace mai kyau ne shin manzon Allah yayi sai ce a daga nan ku gaba ka kare kiran dai daga nan ka rushe bid'a shi annabi ba ko inda ko alkhairi ne annabin da yayi a takeice kenan ba wani abu bayan gaskiya Allah ba ta kuram ko ka bi sunna jirgin nuhu ko ka dirmiya shine kuram eh kan imam malik ke cewa sanata sanata safinatu nu ba jirgin nu ka hau ka tsira ka sabka ka dilmi a cikin ruwa ruwa ce ka yace haka Allah yace ma farratna fil kitab mishi ba abinda muka rage cikin wannan littafi na idan lokal mafuz ba abinda babu a cikin shi a lokal alqur'ani babu wani abu da mutane ke bukata na kusantar Allah ko da Allah abin Allah rage ba abin Allah rage mata qur'ani duk abin da yake kuke bukata na kusantar Allah ko da santar Allah bayani za Qur'ani kuma da duk ka ce na ce duk wata rigima fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi rigima cikin koma menene mace farudu ila Allah wa rasul kuma da wannan abin zuwa ga Allah zuwa ga manzo na Allah yace me ma'ana wa rasul ce ai alkitabu sunna me da wa zuwa ga Allah a koma Qur'ani wala rasul zuwa ga sunna shi ma da wannan tafsirin wannan aya yace gashi Allah mai girma da buwa yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kashi ta alqur'ani Allah ce ka gaya musu cewa wannan ita ce hanya ta mai kakka wannan hanya mai kakka fattabi'u ku wannan hanya mai kakka wala tattabi'u subula kakkubu wa'annan kananan hanyoyi nan shine Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya karanta wannan ya karanta wannan aya ya yi tafsirinta a gaban sahabbai yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kurtu amma annabi ya bayyana kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kurtu dogo a gaban shi a tsasak kuma sai yayi wasu kananan kurtu a jikin wannan dogon kurtu mai kake kowace hanya karama tana zawa ta game da wannan doguwar mai kaka ita sai karanta mana fadar Allah subhanahu wata'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u annabi gwada musu wannan hanyar doguwa tace Allah ya ce tace hanya ta mai kakka fattabi'u ku wannan hanya wala tattabi'u subula kakkubu wa'annan kanana hanyoyi na da hanyoyin kowace ai tana da alaka da musulunci su ma musulmi ne haka suke cewa su ma musulmi ne kenan kowane daga nan ne ya tsira amma sai ta shi wata ruwa ta tara don salmaka cewa wa'ala kullu zabil minan shaytani da ulai ko da ayi da ulai duka wannan hanyar suke gindin kana wannan hanyoyin yace akwai wata hanya akwai wani shaytani da yake kira ka zo ta shigo shigo ta mu mai kyau ce zo zo kowa wannan hanyoyin shi da manzo ake ban labarin annabawa yahudawa kai sun rabu gida saba'in da ɗaya asalin abin guda ne nasaru sun rabu gida saba'in da biyu alhali asalin addinin guda ne ya ce al'umma ta wannan za ta rabu mustaftar ummati ala salasin wata ba'i na firka ta kulla a finar dukkan sa'uta suke tawa za ta rabu gida saba'in da uku amma ce kulla a finar illa wahida duka saba'in da uku ɗaya duka mafi yawa ‘yan wuta ne ya hanya ɗaya ta kiran tashi ita ce siratun mustaƙi sai suka ce sabai mani ya rasu lalla a wannan hanyoyin da aka ce saba'in da uku ‘yan wuta ɗaya ce ‘yala aljanna wacce kinci ta suwa ne ta suwa ne ta suwa ne babu suna duk wanda ka bi sai kawo wanda ke kan hanya ta kwarai sai ta man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi al-yawm wa tarba wanda kullum yake kan hanya ta kware wanda yake kan irin irin modarkin abinda nake ni da sahabbai na a yau kenan duk abinda zaka zo da shi wa'annan yan harko ba su yi ba ka shiga ruwa ka bar jirgin nuhu haka yace duk abinda shi yasa Abdullahi bin Umar ke cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum dai cikin sa ku bi kurin na ku bi ne komi a isa mu komi a isa mu ba ku dauna mu na ku yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan kirkire bata ne koda mutane suna ga mai kyau ne zai fa kace duk ibada daga ka saba ba to kaka yi ta kaga wannan iya karantar da kai cewa kenan hanya guda ɗaya tak sai ka diba aikin da kake a wani gari ne a wata shekara ta tashin kiyama in ya yi daidai haka manzan Allah ya sabon shi na jama'a alai wa sahabi haka nake wanda yake irin abin da annabi ke da sabon shi shine hanya furqatin naji ake cewa hanya guda ɗaya tak wanda take kai ga gidan aljanna wannan mutum ya makan shi hisabi da kan shiga abin da yake yi shin haka annabi ya yi haka sabi suka yi koko wani ne ya zama na ya tsara don ya ilimi ko mabiya kamar da ina zai yanwa da rigu ga sanan da da yawa wanda kowa san dai abu ne a hili wanda kowa iya kwatam da tashi ce a gaba kuma tashi yanka baka tsira wanda dai wancan layi ne da annabi ya ishara na saba'in da biyu yan wuta inda ka bata annabin to ka shiga daji allah kiyaye sai Allah ya ce kenan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi wani sai hanya ta mai kaka ku bi ta umarni Allah fattabi'u ku bi kuma sai hani wala tattabi'u subula kakku bu wa'annan hanyoyi kanana na gege na shiri na wasu domin kuka bi fatafarraqa bikum an sabili eh saraba ku da wannan hanya guda takka dan Allah da sakace ba kwana sakace ake ta kwaram ita sunna sak eh sakace daga kai kwana ka tayi dan sai za ta raba kai da wannan hanya ga ya kan ta sakace kai kwana ba shi ka take nan ba aka kai ko abuna hili abune da tafsir na hili wadi a hili kan zai dauka dogon tawili Allah shirye da mu yace gashi fadar Allah subhanahu wa ta'ala yace gaya musu kulu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in gaya musu in har kuna san Allah da gaske mutum Allah yake so san Allah yake so to fattabi'uni bi zakai ba kirkira ba zakai baka da naka me bi yar nashi a shi ma bi zakai kun ka huta eh wannan in wana magana wai ba kai ba manzan da Allah ya ko ittabi ma unzila ilayk min rabbik to ittabi ko akce mun kuma kenan maganar bi annabi kan shi bai nashi shi ma bi yake saka kamar umirta to idan annabi ma kan shi yan uwa da Allah mutane ko Allah Allah bashi wanda bashi dan idan manzan Allah kan shi bai kirkira da kan shi ya kamata ayi kaza shi ma wahayi yake bi kuma duk alhawa ne wala wahayi yuha shi ma annabi kai shi bai tsaya da kalan kai ko sai ya kamata ai kaza ai kaza da samu lada a kuma shi aka ce abun abun da shalada abun tauqifi bai tauqifi annabi kai bai shalada goma ko 100 ko 50 ko 70 annabi kai shi bai ko gani manzo Allah kai shi bai yanka lada na ibada kaza a shi isarwa ce ke Allah yuwa ladan zai ce ibada kaza ladan ta kaza amma annab bai kirkira lada kaza maka zikiri ban kiriba in bid'a inda kon bid'a kaji suna bayani iri kaza dubu kaza har miliyan kaza har wani ga abin lada ma sai ma sabu Allah bai shi abin na kawai yayawa Allah bana yi bana bana baiwa Allah suka ce kuma ta mu hidimu bana ban Allah bai shi ma Allah ka ce bana bana wai abin ne ko a hakika ne suke hudi ka dona bane da ka to lada kan shi ke to yan wani idan manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam bai kirkira ba bi yayi sai kuma kai naka kuma ka tsira kuma ka sha shi kullum ji kawo misali wanda mutum a wajen iya ya ganowa haɗarin ɗan bida kullum ji kawo misali na hakika na aikace nan dai muna wannan kan misali nan garin akwai gwamna gobernar a nan garin ko san gwamna wakilin gwamnati wakilin shugaban kasa ne da abin da shi kewayen yankin da makaran ga wanda yake wakilin gwamnati a da shi ne da mota gobernar ta gobernora da gobernora komi ga wanda aka aiko gwamna kudin zai wani zo a gosu kudin zai gida na kirki da ya iya da kuɗi iya da muwayen da komi ya zo manyan bila ya so mota mai tsada ta tuƙiya ta wata gwamnati tsada ya sa gobernar ya sa gubernura kuka zama iya muku ashe a baka kaza a kaza a yi ba doka da Allah ya sha kaza ba sha ku to wallahi dan bid'a hadin kai wannan haka ne mutan bid'a ke ga wanda Allah ya ku ga wanda Allah ya ku shine shilin Allah shine likadan Allah zuwa ga duniya gaba daya ayi kaza a baka ga wanda Allah ya ku eh wani zo shi ma yake yin wannan aikin zai ba kafa kaza lada kaza lokaci kaza lokaci kaga wannan kaga shiga layin manzanin Allah ne wallahi dole mu dai ba bambanci yadda kasan wannan ba ya sha ba zai sha kashi to haka shi ma wancan zai sha dan bid'a Allah shiri da mu kenan amin kenan Allah ya ce ga ya musu in kuna san Allah fastabinu kubini bina ne zai sa hibukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku kuma ya gafarta muku kurakuran wannan ayoyi kenan kan wannan shumuda ta muhimmancin bin sunna da hadarin barin da hadarin bin bid'a absabu sai ce wa amma al-ahadith fa kaseeratu jiddan idan ma yake wala ayatu fitil babu kathiratu ma'luma ayoyi kan wannan wannan babe an san suna da yawa kuma an san su wannan kadan ne kawo yace amma man hadisai masu magana kan haka fa kasiratu jiddan suna da yawa kwarai wa hiya mashahuratun kuma sun shahara da an san su san su amma fa naqtasiru ala tarfin minha amma mu za mu takaita akan wani bangare daga cikin hadisan da suke magana kan hatsarin bin abu sabo ko kirkiri yace ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd متفق عليه وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة رضي الله عنها cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amarina hadha wanda ya kirkiri wani abu sabo cikin wannan lamari namu addini muke abin abin da shi kenan ko aiki shi na manzanci eh wani ya kawo sabo ba nashi ba to fa huwa rad in ma ya yi a banza ba a karɓa haka manzo Allah ce fahuwa raddun wata ruwa wannan ruwa bukhari ka ta musulmi ya kawo ta wata ruwa ta musulmi lafazin musulmi sai ta mana amila amalan duk wanda ya wani aiki da aikin da kai amma lesa alai amurna ba mu muka ce kai ba fahuwa raddun an kai ma ba a karɓa an maida maka kuma duk wani bayanai na hili wanda Allah ma shirya na hadarin bid'a kai wahala ba lada ke kashi shi hadarin bid'a ga wahala ba lada ke kashi nan ka wahala kuma tanka sha kashi na lili Allah ke Allah shaidan shi hadarin bid'a wallahi ka wahala jina fa wanda yake kai ba ka da lada kuma can ka shaka shi a can lashirai da mu sai wa an jabir radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومصاكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقل بين أسبوعي السباب والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم abin da ke wannan ruwaya jabir bin abdullahi ke bada labari cewa halin annabi zalama yau da kullun ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba annabi manzala ya kasance idan yana huduba ihmarat ainahu idan shi yana ja tada hankali wa ala sautu ya daga murya idan shi canza ya ja ya daga murya washtadda gadabu zai fushi kaman hushin da yake da yake bayana ce ka annahu munzir jaysh kaman komanda komanda ya tsaya iya ba mutane labari sojina an ka hari ga bakan gaba sun kari sabaha ku masakum ga sun zo suka hari da sai ko da marice kaman da komanda ya sa sojina gaba ya bata labarin abakan gaba tana zawa haka yake magana in ya huduba ya daga murya ya hushi irin sheja haka jabir ce yace iya ce musu bu'istu na ma'ana sabakum masakum kaman iya ce kaman sabakum ga abokan gaba sun muku sammako masakum kidan kamar musamman komanda da ke ba shi ruji labari ga abokan gaba da sai ko sun zo da marce ga sun zo da marce haka halin shi yake in iya hudu ba kamar yasa sojoji gaba ya ba su order komanda ma yace annabi yana cewa bu'istu ana wasa'atu ka hatayn an aiko ni da ni da kiyama kamar wa'annan ويقرن بين اصبعيه السبابه والسينا hada tsakanin manuniya da ta tsakiya haka yake bada kenan gashi kiyama haka muke gaf wa yaqulu annabi yana tashi huduba don abin kirkin huduba ne yana cewa amma ba'd ne mai mukaddama mukaddama in zuwa yace amma ba'd fa inna khayral hadith kitabullah lalle mai tin magana littafin Allah ku kafa wanda yi shi ba ma daidai da shi balla a yi su dubu shida ko su dubu da shida masu empati ko masu da empati wasu kace ba ta yi ƙwararri daga dubu shida aka yi dubu da shida suka samu wuri aka yi ba magana a dubu da shida da rashin kumya yake kenan babu ce mahi gaske a khairin magana littafin Allah wa khairin hadi hiyayyar karantarwa shirya hiyayyar shiryatuwa hadin ma masu kalma karantar manzo Allah tace ko ce ba wani gwani mai shiryawa kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine hiyayyar mai shiryatuwa zuwa ga hanya yace wa sharral umuri muhdathatuha mai sharral al'amari mai sharri kirkire kirkire kawai kan ga bid'a ba karamin saban Allah bane shi da shaydan ya santa akan sauran sabo domin mai zina mai ƙarya mai shan giya yana wani abin iya damun shi iya nadama ko bai so a gani ma kama dan bid'a zai iya hurin ciki hama iya kuka hama iya kuka iya ga Allah Allah kewa a gani ko kuma hama iya gwadawa a wurin shi Allah kewa zaka malada shi ne hadarin bid'a sai shi dan ki tsaya a nan kurum bai bar yake taimaka mishi ka mishi tsaya a nan kurum dan baka da mutuwa bai tuba har mahiya ka zai mutu kuma mai rabo ba amma mai zina shan giya iya iya iya koyoye iya da dama iya sha amma sama da dama abin ya kare mu ne amma ga shi nan bida sai na yi nan hankali shi kunce ya kuka yace annabi yace wa sharral umuri mutasatuwa mai sharral al'amura sabo eh sabo ya ce wa kulle bida'atin dalala kuma dukkan abin da kirkira sabo bata ne wannan sai ya kawo kullun zatin finnar cikin sai na karuwa ni bai kata ba dukkan kun batan finnar a wuta ne summa yaqulu kuma annabi yana cewa sai ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi annabi ce ni na kowane mu'mini kusa da kanshi na hika kusa da kankanka kenan da na cewa ne sai zan cewa imanin ku ɗayan ku bai cika sai na hi soyuwa a wajen shi da kanshi da ɗiyan shi da uwan shi da duniya gaba daya sai ya yi sona hatta akan kanshi ana ana me zai iya ba da kanshi ya mutu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sabbin suka aikace wanda ya karanci tarihi na Uhud ko na na na Hunain za a bugu annabi sabbai kawure sun gano da manzo Allah yake kuma sun gano an ji mai ciwo kai iya ji ni haddiddiki a masa mai kagarin hakori sai ni masa ida da shi za a harbo kibiya sabai bar sama shi ta take shi ko mashi ya take shi shahada a zo a halbo wani bara annabi ya kasan su sun kare shi sabajin goma sha biyu suka shahada sha biyu suka shahada kan wani sha biyu suka shahada kan masu jin ciwo wani kibiya hamsin wani kaza a jikin shi wani ishirin da musamman tamama su tala amma ba su bar shi ba ya kuma dodi na hakika bayan kasuwa ba yake kenan wannan shi annabi ta kenan nahi mummuni kusa da kanshi da haka ce man taraka malan fali ahlihi dun wanda ya bar dukiya ta iyalan shi ce kamar gado ta iyalan ba ruwan ta iyalan ka ce yace amma wa man taraka daina aw daya'an fa ilayya wa alayya wanda ya bar bashi ana bin shi bashi ya mutu ba ba abin biya ko ya bar ba na babu sun da ya'an ba na babu yara na ba abin da kake iya marayu annabi ce fa ilayya wa alayya ku kawo su waje na doka yau a kaina na doka a kamini kuma wa alayya kuma yau su a kaina kaji shugabanci iyan shi daban naku daban da kwarki ma daban taku daban Allah kiyaye kaga wannan shi kaga annabi da farko lamun ya annabi sallallahu alaihi wasallam da farko an ka mutun ya da bashi bai mai sallama kuma daga baya an samu wadata sai a tambaya nawa ne bashin sai a biya shi ke na ci gaba da haka kuma ɗaya a kawo su a ɗauke wani su kawo shi mahimmancin kulawa da marayu ko yaunin marayu a kan daula matuƙa ana tausayi daga zama yi a kan mafi yawa ya dai wasu ƙungiyoyi daban suke da suke ɗauka yaunin marayu allah shirya da muje yanzu dai na takaice yanzu dai wannan baban ya karantar da mu mun ji haɗarin ƙirƙire shi ne magana kenan haɗarin kirkire bata ne barin hanya ne kuma hallaka ce yanzu ne ya kawo wani ƙarfin sariya wani hadisi ya gabata ba sai ba fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'a baban wanda ya sunnantar da wata sunna kyakkyawa ko sunna mummuna nan ga shawarar kalmar zai baka ya ce suna hasana kuma suna mummuna hatsarin bida kenan shi kuma yanzu a wannan zai hudo bida'atan hasana shi ta aka sunna hasana ka cewa sunna hasana ba da bida hasana ba amma dan bida dan fata sai ka gano wace ai a wanda ya ce bida hasana shi ta aka sunna hasana dan wannan ruwa ka mishi tun baba ma abin niyya nan aita sunna yakan yi wani abu a wani gori ko a wani gari kan zama ga ruwaye abin da take karantarwa wani abu ne na shari'a iya ba ku san shi ba ko anan ba aiki da shi ba ku san shi ba ma sai in zo ni in fara aikata shi abu da mu suna da dama ta zama ta sunna kin dama abin ya ma'ana nan wani aiki ne ake akwai shi mai suna sai'a wani aiki ne mummuna daman shari'a ta hana shi sai ka zo misali garin ba san ba roman kale-kale ka buɗe gidan kale-kale ba san ba roman wani aka jaka fata wani aka tara abun ba san ba roman wani abu daban na wani gidan samun kudi a gidan giya ko gidan karuwa kai ka fara ka ga shi abin na samun kudi da abin da taɓa Allah sai ka zo kai ka fara aka koyi shi da magana magana kan wannan ayyuka ne dama in ma sunna ta tabbatar da shi mai kyau ne ko ta ce mara kyau ne kana shari'a ta yi magana ka abun to wannan ana magana abin da shari'a ta zo da shi kyakkyawa sai ka sunnan ta shi ba a yi ko a mummuna ne shari'a ta ta na shi ta munna shi sai ka wara aka yi shi zamu ga sakamakon mutane guda biyu sakamakon mutum biyu da wanda ya sunnanta abu sabu sunna kyakkyawa kina abu na kwarai da ba a yi ake yi ko mu ba abu da ba a yi shi ya kawo aka fara aka koyi da shi sun zami magana kansu ba bid'a hasana ba aka ce ba da samu ba bid'a hasana ba sunna hasana aka ce ya fara da cewa fadar Allah subhanahu wata'ala cikin furqan والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما بس imani daga cikin addu'o'in su suna cewa Allah ya ubangijinmu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Allah kamar kyauta matanmu da diyanmu su zama horin ciki gare mu kin sai abin kwarai ban za mu kalla mu ji dadi yi farin ciki ba ɗayan banza ba waja'anna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah jagorori na gari kenan ba jagorori ba kafata ba na imani kenan Allah yake cewa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lam basafu mun sanya su jagorori nan da Allah ke bani wanda suke shiryar da mutane bi amarina ba nasa ba da umarnin Allah da na Allah suke cewa yi daga magana kenan ko wa ana abi amr jarir bin abdullah radiyallahu anhu qala كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم قرات مجتاب النمار ومشتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مدر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفقر فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سؤالك أشيء na mukaddama da ake zuwa ila akhir aya inna allaha kana alaykum raqiba wal ayatu al ukhra allati fi fi akhir al hashr ya ayyuhalladhina amanu taqullahu wa tadu nafsu ma qaddamat liqadam taqullahu zuwa karshe taqullahu salibin nan kenan annabi kenan irin da yake mukaddama ta bude hudubar sallah ya kawo wannan ayoyi sai wannan bayani da tasaddaq rajulun min dinarihi annabi ce tasaddaq rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamarihi hatta qala walau bi shiqqi tamara kan ta abin kace baya abinda farko ruwayar jabir ke cewa radiyallahu anhu qala kunna fi fitnatin nahar muna wajen harkon rana a garjin rana harkon sahi ke rana ba ta gadewa ba muna harkon rana a wajen manzon sallallahu alaihi wasallama faja'ahu qaumun qurratun mushtabin nimar aw al'aba muna zamane da sahi sai ga wasu mutane qurratun ba su tsara kan cikin hali na talauci kayan kayan bai musu tsara cikin ba mushtabin nimar sun sa irin kayan aka ce irin fata da musa irin da kayan irin fata da musa fata mai zaniya sun yanka tsaka kun sun sa sun dari a rawar yakun ne ba wani sufan kaya an an yanka ita mata yanka ta kun aka soka ta kun aka aka riga da ita wannan mutane yace da suka zo ci shin ta yi mushtabin nimar au aula ba ko a baya ce irin shi ne kurin an yi kiwa ta ne ba wani tsari mutakallidi su amma sun zo wa da takobinsu a rataye shirme ne an zo kawo gudunmuwa a matun ya ce mahi yawansu kai tabbat ka ba mai ba kullum ma ka duka sama mai modar 'yan ƙabilin modar ne ƙan ƙabilin modar ne wani mutanen ganin haka fata ma'ara wajen rasuwa da wajen mazala ta canza suka alamta canza cin fita ma'ara suka alamta canza kamar suka yi tija ya canza me yasa suka alamta canza lema ra'a bin min faqa da irin halin talauci daga wajen mutanen su cikin halin talauci mabukata ne gan haka annabi sallama fa dakhala summa kharaj ya shiga ya fito ya sa bilal ya kiran sallah wa aqam aka tada iqama summa salla kuma yi musu sallah bayan sallah tukunye wannan hudu ba ta ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda Allah ubangijin da ya halice ku daga rai guda ya hudu da mai matan shi daga jikin shi zuwa dai ku yi tsoron sadar da zamanta ka yanke zamanta zuwa dai ba ayoyin da jakar ta dai Allah mai kiyayewa ne game da ayyukanku kuma da Allah mai aya mai cewa ya kuma masu imani ku yi tsoron Allah ko tare ta diba abin da ta yi dan gobe sai dai bace mana ta sadaka mata ɗayanku nan kuma umarni ne kowa a cikin ku ya sadaka mai dinare ya kawo mai dirhami min dirhamihi ya kawo min saubi mai riga ma mai tuwa ya kawo min sa'i min sa'i ma ya kawo na alkama ne a kawo da dabino ne a kawo kada min iya shi aka kaza shi kai ko da rabin dabino mutun ya kawo gudunwa annabi azi ne wannan wazi da yayi kamar wazi da ke wazi da asaba kan wazi ne kullum ba su ka aka ba sai faja'a rajulun من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت سيغا wani mutum cikin ansar ya zo da ‘yan wata jika wana ba a cikin jikar shi zami mene ne a cikin jikar shi dai wannan jikar ta cika hannun shi ko ba ta cika hannun shi ba shi ne kamar zai cikin hannu da sulwa kama ta sako da ‘yan jika bakwala abin da akwai kudi a ciki ya zo da shi da ya zo sai aji zimine ne abinda annabi ya kira da an yi wa jangare ba ka aka ba so ake ayyar zuwa an yi ta sadaka a minabino mai kaya mai kudi ka ba wanda ta shi ba ta kaka kushirin musamman madina ya tashi shiga ya ce kawo nashi a hannu cikin hannu ya aji a sami a cikin bada shi fara ajiyewa ke nan za so ake a kawo a yakatar yanzu to ai ganin wannan bawon allah ya kawo ya ajiye shi kenan ka taba an nasu sai kuma sauran mutane suka biyo baya wannan ya kawo mai kudi mai kaya ya ce hatta ra'aitu kaumaini min tsa'amin wasiyabu nan da nan ana ta tara sai ga baga kaum sai ga baga tarin takin ta biyu tarin abu biyu baga biyu wata tarin kaya ne wata kuma tarin abinci ne za a yi baga nan abinci nan kaya an tara wanda mai labarin wani jabirin ne ya ce kan haka wannan abin da ya wakana ya ce hatta ra'ayata wata rasu salama ya ta hallal ka annau muzahabatun ya ce na fuskar muzahan salama ya zuka tana mulmushi iya mulmushi kamar wani zinari fuskar annabi tana walwashi tana haske jabir ce annabi yanzu kenan ya ji da yadda abin da ya wakana da taimaka da aka yi ta daga huskar annabi tana haske tana haske kaman wata zinariya ce to anan ne faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujuruhum shay'an min ujuruhum shay'an شيء كذا يتوى من صنف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم فأنني كلمة تزو أنما يتوى دون دا ya sunnanta wani a musulunci wata sunna kyakkyawa falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu iya da ladan wannan abin da ya yi da duk wanda ya biyo baya ya yi koyi da shi duk mutu dubu suka bada kana da kamashin kowanne kuma ba tare ba da an rage ladan su masu aikin alkhair wannan kurin kado ne na musamman Allah zai baka adadin wanda suka yi nan miya na maka nan nan zama zama ai manzo Allah kira ne a yi aikin alkhairi na da wake wannan bawan Allah wanda ka dan kaɗan cikin hannu ka dan kaɗan cikin hannu tun da shi fara ai dalilin wannan shi ya mutu zabar da su wannan wanda da ka cikin hannun shi zabar da sabai shi zabar da su a shi ana nema a yi da yayi da suka biyo baya kenan duk abin da suka duk tarin da aka yi wannan bawan Allah yana da kamasho duk wannan abin da aka tara asalin abin kenan ba bid'a hasana aka ce ba kaga sakamakon bid'a a gaba sai ta kawo mansan sun kuma ta kuma ta mece man san sunnatun sayya duk wanda ya wata sunna mummuna aikin da shari'a ta hana kaga nan bid'a ta shigo duk wanda yake bid'a babu ita kike su duk ne ko su ko sana ce duk wanda yana murkewa mana duk shi abin shari'a ta hana kuma menene sai kai ka fara aikin zaman Allah ne karar shan giya mori gidan giya gidan wane ne a bid'a ce babu ita a kai musanta ma kan kirkiro ta ake yin ta kana da zinihin wannan bid'a da naka da duk wanda kaja suka bi ka hakan da magana ba magana ba kan shi dan sayya ce to nan kin nake sunna sayya ba ba akwai sunna mana kiyo sunna namiji kana maka kana za gane a wani ai ana ne wani aiki mummuna dan sunna ba ba sunna mara kiyo ba abin da sunna mara kiyo ga za gane kenan asalin magana kenan ba ana ne maka sunna mai kyau a ce ko ga gidan wannan abu da hasana shi ne ta suna ta ganta ka karanta sunna bid'a hasana ne ta sunna hasana mai shi ce ma bid'a hasana wannan shine ma'anan wannan ruwaya dinin ta zo ana magana wani aiki ne da shari'a ta zo da shi kuma abu ne sanne yanzu misali na kasashen mun nan ko nan wajajen mu kowa sani asali shari'a musulunci an san da hijabi an san da kantar da mata an san da duk abun ga tana amma anan ba a yi ko sai suka zo kaga nan matan harko mun suka fara sa hijabi ana zagi ana ce in ninja haka malamin da yake cewa ku ga goma da yara wallahi ku ga masu da yara malami ne na addini wanda ake jin magana a gari abin ya har take kuma aikace ake yi wasu san hanya makaranta a tsawon lokaci cikin yan uwa sai suke shi har gida suka ce malam mun ji abin da kake hodi kuma an fara kuma ce wallahi ka sani duk matanmu da aka jewa yesu ana son mutuwa suka ce kaga wannan yaron naka wallahi har yawo zai mun kona gidanka da ke za mu hara wallahi cikin wani na san su suka ce har karmi sai mun kona gidanka kuma kai kike kira har karkarwa suka hoto daga baya aka yi kara ya je akwai wani cikin almanin suke biyan shi wani wasu batar ya gaya mishi sai ya zo wajen hassan isa allah ya kashe gawata mishi ya ce kun je gidan malamwa ne kun ce za kwashe shi kasan hassan hassan ta eh an wadi kuma za a yi allah ka ce mace eh an wadi kuma ya abin yi allah ka ta kausai cutar ne ya yi shuru Allah shi zuka abin kashe da kai ta yi ahudi ta yi kome abin ya yi shuru to ta shi wata ƙungiya yake ta to shi malamin wata ƙungiya yake ɗada ta jika ya gama da ƙungiyar na zai shi shi kenan ya je can su suka ce su ba ba nasa bane ba ka gani daga nan Allah da kunne na jiya wa iya cewa hijabi har ƙasa hijabi wani gunzu hijabi gwiwa har ƙasa ta hijabi Allah da kanyar zai kawai kiti a sai jama gwada a cutu wa waga mishi a takaice da ke nan kaga wannan wata sunna ce ta karantar da mata ana ta shari suna wani wani mata mutane suna wane ne suke tattami a kan sukan makaranta ta mata karantar da mata da manzala karantar da mata wannan abin suka gari ana ta ana tahiya sai zamanto wa aka gari matan suna zama makarantar da sunna baka mata su mata ma yadda gaske da wa'azin su san muhimmancin karatu sai su zo makarantar ahlus sunna ya suka yi su ma suka bude ya suka bai zuma kaga ne kaga kaga mu kira mutu sunna ce irin ta hijabin ta makarantar mata wanda da ba a yi aka fara to wannan sunna ta sa hijabi a zai muka hijabi ya zama ya zama mutalaba kaga ba gane ma da sunna ba gane ba gane ma sunna akan hijabin ya zama gaje ya zama ya zama saboda manzo ba daga zuwa nan ka so baka so ba matan horko ko suka fara sa hijabi aka biyo ba duk mata sa hijabi sai sun zama kamar shi wannan tabbas wannan haka sunna Allah take wannan abu ne Allah ke wannan kadan Allah ne kadan Allah ne ga dimi ra sunna wannan shine kenan abin da ke wannan ruwaya cewa dai kenan man sanna fil islam sunnatan hasana dun sunnata wata musulmi a musulunci sunna kyakkyawa falahu ajruha shi za ba shi ladan wannan sunna da ya raya wa ajru man amila biha ba'dahu da ladan duk wanda ya aiki da wannan sunna bayan shi min ghairi an yankusa min ujuri min ujuri shay'in ba tare ba da an rage ladan su masu aikin nasu daban nashi daban ومن سن في الإسلام سنة سيئة دون سنة سنة ممونة أم سنتي كان عليه وزرها شيء ذا باش ليهم ذنهم ونن سنة ممونة ون أكي ممونة كما ووزر من عمل بها من بعدي دون ون دي بيو بايا إما سنة حتى هي كما عندي أكي نابن تهنيك كيكا كوا كان هذا ذنهم ونن أبن أبايانك kuma ga an yankusa min azar bi ba tare ba da an rage nasu naka daban na musamman za a dora maka dan kai ne dodon bid'a kai ne dan dakon bid'a kai kawo ta Allah shirye da mu a duk wannan kaga wannan babu da iya karantar da mu da hadarin bid'a sai nan kaman iya ma tafsiri ne na kalamomi da aka yi a baya da yace mushtabin nima yace huwa biljim wa ba'd al-alif ba'un muwahada wan nimar an ce muka san mutanen da wanda tawai da ake nan farko ba a sa fataha kasara da wannan kalmomi ake yin ake yin ake yin harkar yace maka mustabil nimar shin da jim ka ga ba diya ya ga muhabi sai ce wannan jimkin ajim ne ba ha bace ba kuma bayan jimkin akwai alif mustabi akwai alif da ba'un muwada ba daya ba kiran ba ya ba mushtabi ba mushtayi ba kenan ba mu hada yace me niman jam'un namira namira tuwa kisa'u min suful mukhassab duka kaman kaya ne na sufi mai zane duka na wata kayan da musa kayan barewa kaje kullum duk kaya mai zane shi da nimar ke sun zo kenan ai ta mushtabi nimar ko kai wace kawai sun zo da kaya wanda yake kayan hata na sufi mai zane a jikin shi ma'ana magana kenan kuma tafsirin kullum ma'ana mushtabi mushtabiha ay labisiha kenan suna saye da wannan kaya na fata kad kharaquha murusin sun tsaga daga sama suka yi kurmi aka tsada kurmi aka sauka kurmi ba na ga dinki aka yi ba da muka ba me aljawb alqata shi ma'ana kina sun yanka wannan fata sun sa daga ciki aka samu wata mun jabu jabu sakara bilwadi ko me jabu sakara ma'ana kata sakara sun sara sun yanka wannan kwari na wani da samuda kenan ai na hatu wa qat'u mana sun sassaka shi sun sare shi mana sun sare sun cira dutsen don su gida shi ko yahuda ko da yace me yace wa qalu tama'ara me tama'ara ita wa bil ayn al mumala da aynun ba ba ga bane ba aynun ce mara da kenan aynu ne tama'ara ai tagayyara kenan ta canza cin tama'ara da kaulu da ra'aytu qaumaini me qaum ta bi fitar kaf wa damha ko ce qau ko ce qumain ne ne ko ce qau ko ce qumain yace ayi subarataini subara ma'ana baga karin takin kaya shi subara wa qauluka anhum mudahabatun me ta kannan mudahaba yace bizal al-mu'jama kenan zal ne me da wa fatal ha'i da ita fata hakin an ce mudahaba ba muzhiba ba walba'un kuma da bani a takatirin wahada da mai dadiya kinan bace qala hul qadi iyad wannan tafsir da magana qadi iyad ne da wani shi daga cikin malamai kuma sun ce wani shi ma'ana abun a wata ruwaya sai mudahana eh wannan kamar sa mata mai kenan an sa mai wannan amma ba shi bane ba abin da mun karanta a baya sai ce wasriyal mashru'a wannan harkon da wannan muzahaba ne abin da ke shahara kuma shine inganta yace wal murad bi ala al wajhayn as-safa wal istinara shi dukan kace mudahana ce ko mudahaba shi ma'ana ne ana niyyar gurin su gurka shi tayi haske tana haskawa gurin malama magana kai wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala laysa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha لأنه كان أول من صن القتل متفق عليه عبد الله بن مسعود كبار labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min nafsin tuqtal zulman babu ran da za a kashe akan zalunci a duniya illa kana ibn adam awwal kifl min damiya sai dan adam na farko ya samu kamashin shi me yasa domin shi ya sunnanta wannan kashe mutum a duniya kashe tun farko ne adam annabi da dan don kashe duniya kan zalunci wannan adam adam na farko sai ya doki kamashin shi naka ce kabila da habila ma ce wannan babu ruwaya daga annabi dantantawa ta kawo kabila habila sunayen amma sun sha cikin tafsirai da labaru na isra'iliyat amma ba sunan annabi ba inda annabi ce kabila ko habila ba da annabi a mace don sunayen annabi ya ce ko ɗayan adam kurum ɗayan adam guda biyu wannan haka annabi ce ibn ibn adam haka nan qur'ani ga ibn adam kurum amma suna kabila habila isra'iliyat ne ba mu da nassi daga annabi ko daga Allah wanda yace amma da asa abin da kine wannan diyan da adam guda biyu ba suka shahara da kabilar da habila Allah wa alam wannan ina ga yace kenan anan yace me yasa duk wanda ya kisa a saman kasa eh an ba na horko kamashu shi ila labin adam na awwal kifin min damiya sai ka adam na horko iya da wani yanki daga jinin wannan wanda kashe daga baya bisa li'annahu kana awwal musallas shine farkon wanda sunnanta kisa a saman kasa to wannan duk abin da kai na banna akai a bayan ka har tashin kiyama kana kama shi haka in alkhairi ne ka sunnanta haka har a bayan ka har tashin kiyama don dai kana kama shi Allah tabbatar mu akan daidai kwaya kwaya Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته